zalla wala nasiru ala ma fa'al ubangiji subhanahu wataala yace su ne wanda idan sun aikata mummunan aiki suna gaggawa suna sauri su nemi gafarar Allah subhanahu wataala domin me babu wanda ya sai gafarta maka zulfanka sai Allah duk wanda ya kira ka yace an gafarta maka an baka aljanna wallahi ƙarya yake ƙarya yake ƙarya yake Allah shine wanda yake gafara ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan yace wani dan aljanna ne wahayi Allah subhanahu ta'ala yake masa cewa na dan aljanna don haka babu wani a yanzu a ban kasa bayan manzon Allah ya zo ya ce maka an baka aljanna ko an gafarta maka zunubanka wannan yana yaudara ka ne yana yaudara kansa wannan yana yaudara ka Allah subhanahu ta'ala shi ke gafarta zunubai gaba idan ya ce falan ya gafar zunuba illa Allah don haka wala mai siru ala ma fa'alu daga sun aikata mummuna din wallahi ba sa wasa maza maza suke su nemi gafarar Allah subhanahu ta'ala domin Allah shine gafuru don haka Allah yake gaya mana cikin suratul zumar qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah yace ya ku bayi kullun ka gaya musu ya rabbi Allah ana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa bayina wannan fa ana gaya wa suka imani ne wanda ba su imani ma ba a mazancin su yace ka gaya musu duk irin sakon da kai a ban kasa kada ka yanke tsammani daga rahmar ubangiji ai mun gane annabi ibrahim alaihi salam ma allah yake ce masa wa man yaqrud min rahmat rabbi illa dalu babu masu yanke tsammani daga rahmar ubangiji sai wanda yake bacacce don haka duk irin laifin da kai kai gaggawa ka nemi gafara a wurin allah subhanahu ta'ala ka tuba taubatan da suhan tuban da ba za ka koma wannan aikin ba abinda allah subhanahu ta'ala yake bukata kenan amma yau ka tuba gobe ka koma jibi ka tuba gata ka koma a wannan in kai wasa abin da ba a so sai ya same ka sai ta riske ka a lokacin da baka shirya ba ita ce mai mutuwa domin lati a ce illa bakta mun ga ayoyi ga sanar da suke ta faruwa babu adadi suna ta faruwa manzo Allah ya rana ita yau ma mun faɗa manzo Allah ya ce yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama a dinga mutuwa fujiatan kun ga satin da ya gabata ne an yi irin wannan mutuwar fujiatan jiya ma aka kara don akwai dan uwa ne ya rasa ana unguwar badde an yi sallar asubahi da shi an ce an yi komai har ya fito ma ya koma gida ya kwanta ya mutu kaga ana tare da kai kawai abu kaza kawai sai addu'a ne ya mutu wannan manzo Allah ya ce yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama a dinga mutuwa babu zato babu tsammani ka tashi da mutum lahiya lahiya baka ina da shi ba ko ka ina da mutum lafiya ya kwanta ba a tashi da shi ba don haka ko a hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai mumini ana son rayuwarka ka rike ta kamar mutuwarka idan ka waye gari kada ka tsammaci za ka ini idan ka ini kada ka tsammaci za ka sake wayan gari ka riƙi kawai rayuwarka kawai tafiya ce kawai domin mun sani cewa wannan gidan da muke zaune a ciki ayya ba gida ne na dawwama ba ko muna so ko ba ma so Allah sai mun bar shi sai mun tafi ka Allah a ka'ida ka duba ka ta bahaushe ma da yake faɗan kalma wacce ke ta shikima sai ka je yana ce maka guziri ya kamaci me mai tafiya to kai da kake kan hanya ai ka kai kake da tanadi kai kake da guzuri akan hanya muke ba wallahi akan hanya muke kuma tafiyar tana tafiya ne tana tafiya ne a yaushe za ta kare wallahi baka sani ba ban sani ba yaushe ne a yau ne gobe ne wallahi kuma dole ne akan hanyar nan ake tafiya ake amma daga an tafi in an fada an fada daga an bar gurin shikenan an manta ba ta zancen mutuwa ake ba a hayaniyar duniya kawai ake ta fama da ita da ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu gyara wallahi mutuwa nan da gaske ne da gaske ne wanda ke na dukkan na yarda kowa hatta wanda ba musulmi ba wallahi ya yarda zai mutu wallahi abu ɗaya ne muke kokonto a kansa shine tashin alkiyama din amma ba dan haka ba da ba dan ana kokonto akan tashin alkiyama ba a wasu abubuwan da ya ba za a yi su ba wallahi ba za a yi su ba ba mai aikata kai ka yarda yaqinan da a tsaye da kai a gaban Allah amma ka zalunci dan wanka ko ka hayanci dan wanka wallahi ba za ka yi ba ba za ka yi wallahi ba za ka yi ba amma saboda kana dan shakka kana dan wani nazari a cikin tsayewa a gaban Allah din shine yasa ake yin haka amma wallahi duk wanda ya yarda zai tsaya a gaban Allah a masa tambayoyi kuma a karɓi haƙƙin mai haƙƙi a mayar masa wallahi ba zai zalunce shi ba zai yi wallahi yaqinan wallahi in dai kai yaqini da ka koma gaban Allah kuma ka tabbata an ka tafi da haƙƙin wani wallahi za a karɓi haƙƙin nan a maida masa to za ka rage abubuwa da yawa za ka saurara abubuwa da yawa lalle mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahi ko muna so ko ba ma so wallahi sai an tsida mu a gaban Allah mai haƙƙi sai an bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace wallahi tinkiya ko akuya ko saniya wacce ta soki yar uwarta da kaho wallahi za a tahe ta kaga an ci an yanka ta an cinye nama manzo Allah ya ce wallahi sai an tahe ta ta rama su kata da kaho kafin su mun sani kawai ana mai da su turbaya ne ana mai da su kawai kasa ne dan Allah dabba za a tace ta a musu hisabi sakamako dabba da irin wata dabba ina kai ga wanda kake mutum dan adam wanda Allah ya baka fikira fikiratu salim lafiyayyen hankali kwakwalwarka tana maka fokasin din abu mai kyau da abu mara kyau tana gaya maka wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne ai ka gana hannun babu aula kuma Allah yana sake gaya mana mu sake yarda fa cewa in ka mutu din da dukiyarka da 'ya'yanka da duk wani abun da kake takama da shi ba zai maka amfani a kiyama ba illa man atallaha bi qalbi salim sai wanda ya je wa Allah da lafiyar zuciya ina lafiyar zuciya babu haƙin wani a tattare da kai wallahi shine lafiyar zuciya babu haƙin wani a tattare da kai mun sani manzo Allah ya tabbatar a hadisi ingantacce Allah yana iya yafe maka laifin da kai tsakaninka da shi amma abin da ka zalunci dan uwanka abokin halitta Allah baya gafartawa manzo Allah ya tabbatar da haka ya dan uwa me ya kamata me ya kamata kaga mu dage sannan manzon Allah ya hazzarar da mu ya kwadaitar da mu akan me tanadi da guzuri wanda tanadi da kai wanda guzuri za ka yi shine a nan duniya wallahi ka yi iya kokarin ka kaga kayi ayyuka na alkhairi shi ina ne ake aikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi yanzu a zo ana gina masallaci anan ka je gidan bulo ka so bulo ɗaya ka zo ka saka a yi gina shi manzo Allah ya ce wallahi in kaga an dina baka lala sai rana da aka rushe wannan masallacin aka dina sallah ci kaga ya zama sadakatul jariya kayi wannan a'a ba kai ba ina ne ake wani buƙatar wani taimako na sadakatul jariya a to na rijiya ne a bohal ne mina ne ake da buƙata da za ka yi abu ya zama abun zai yi daɗe ana amfani da shi wanda aiki ne na ibada je ka yi sadakatul jariya in kaga an dina baka lada sai rana aka cike wannan rijiyar aka dina sayarwa je da sadibino da sa ɗan itace yana fitowa ɗan itacen nan yana ‘ya'ya ana ci in mai inuwa ne ana zama ana hutawa lada kake samu usar to yau waɗannan abubuwan fa duk da yawa daga cikinmu ba a nazarin su ba ta so ake ba a hayaniya kawai ake ta duniya me ake nema duniya duniya duniya to kai da kake da garantin zaka bar wannan duniya ai kaga sai kai tanadin can gunda zaka je ka zama zama na dindindin to lalle wallahi ya zamanto cewa wallahi a cikin harkoki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man bana Allahu baitan bana Allahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah gida daki a nan duniya kenan to me ya dakin Allah shine masjid masallaci yace yayi alƙawari zai gina masa gida a gidan aljanna mu kalla mu gani irin al'amuran da suke shin masallatayar muke ginawa a me muke ya kamata mu tanadi ta yi sadakatar jariya din a cikin uku in ka samu sadakatar jariya din to inda wani risali haɗin ya zama aiki ya da ula wani dinga maka addu'a kai ma yanzu hayaniyar ka wata kilba ta barka kana yawa ka iyayen ba to kai ma in suka zo ba dole ne su ma ba kamata dini su dana tunda baka samu dama ka musu su ma sai hayaniyar ta hana su maka shine kawai wallahi to lalle mu yi tanadi mu yi tattali wallahi na ayyuka na alkhairi shi ne guzurinka kawai aga Allah subhanahu wata'ala da yake umarni da aje aikin hajji aikin maka ɗaya da cikin guda biyar na shika-shikan musulunci sai ce wata zawudu sai ce mai fa inna kairin zadin takawa ku yi guziri mafi alkairin guziri shine kai abin don Allah don jin tsoron Allah don Allah kai kana neman yardar Allah kana neman yardar Allah mu zama kamar sahabai muna yin abun muna neman yardar Allah sun yi abun da aka ce su aikata ga annabin suna ganin sa amma zuciyarsu tana cike da tsoro ina Allah ya ce wallazina yutuna ma atu wa qulubuhum wajilatan annahum ila rabbihim raji'un kaduwa sun yi ayyukan fa sun fito sun yi jihadi sun yi da rana sun yi da safa sun yi da daddare sun fito lokacin tsanani sun fito lokacin wadata sun yi amma duk da haka suna fargaba suna razana akan ko Allah ya karbi wannan aiki ko Allah ya karɓi wannan aiki to mu kwatanta aikin ma fa ya gagara ba yin ba ma kwatantawa a kwata a dan dinga dan kwatantawa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kai ka fi kowa tarin lada a ban kasa a yanzu a wannan zamanin namu ka tara lada ya fi tudun dutsen can manzo Allah ya ce ko ladanka ya kai tudun dutsen Uhud wallahi ba kai darajar sahabi guda ɗaya ba amma yau sai da an buɗe baki ana cikalin sahabi ana cikalin sahabai ana cikalin su wani su ne suka banda su wannan addinin ma da bare zo nan ba da ma bare zo yanzu wanda su suka rike addinin kamar garwashin wuta suka yi iyayensu a wajen addini ɗin to karka yadda a danna ka a wannan ramin kana cewa laula a kartani rabbi laula a kartani ya Allah a dan jinkirta mu mana ba zai yiwu ba in ka ji kana ayya da na yi kaza ya wuce kuma ya wuce babu validity a yake babu ba shi da amfani ko kayi ma ba shi da amfani ya kamata lokacin da kake da damar yi din kuma kake da lokacin yi din kai iya kokari kai kafin me kafin lokacin ya wuce don idan lokacin ya wuce shi kenan ba ya dawowa menene wucewar lokacin ka mutu kawai ka mutu kawai iyama duk wani mutu ai kiyamarsa ta tsaya tunda ba zai ƙara dawowa duniya ya yi mai ba ya yi rayuwa ba kaga ashe kiyamarsa ta tsaya ba za ba sake baka dama ka dawo duniya ba ai kaga shikenan al'amari ya riga ya kare kenan to tun kafin ka tafi wallahi kai iya abin da zaka yi kai iya kokarin ka kai iya duk abin da zaka iya wallahi ka nema wa kanka lafiya wallahi wannan duniyar da kake ta faman nema ko kake nema waninka a menene waninka shine ƴaƴan da ka haifa ka su sha wahala hanya da sai su ji daɗi kai kuma ka je ka sha wahala sai ka sai su ji daɗi su ka bar musu su ji daɗi kai kuma ka je ka sha wahala don haka wallahi duk wanda Allah ya bashi iko ya bashi dama wallahi ya gaggawa ya aikin alkhairi wallahi shi ne guzurinka shi ne abin da zai amfane ka a lahira babu wani abin da zai amfane ka a lahira wallahi sai wannan guzurin da kai mun karanta manzon Allah sallallahu ya ta a cikin sabansa yace kun san waye matsiyaci ranar lahira ko waye matsiyaci kawai a ban kasa sai suka ce wanda bai da kuɗi ba shi da wani abun da zai ji daɗin rayuwarsa ya gudanar ya manzo Allah yace ba shi ne matsiyaci ba yace wanda yake tantirin matsiyaci shine wanda a nan duniya din ya yi tanadi amma kuma ayyukansa na laifi da ya dinga ɗeba sun yi yawa har ya je abu biya abu biya ba shi da duk abin da ya tanada a nan gidan duniya din ƙarshe ne a wurga shi na gidan wuta wannan shi ne tantagarya wannan rayuwarsa ta duniya bata amfana masa da komai ba to mu iya ƙoƙarin mu tanadin mu wajen tanadi mu zama muna yin abu ne don Allah kuma kana nisanta wallahi ha'intar yan uwanka zalunci abu ne wanda yake mara kyau zalunci manzo Allah ce abu ne da yake kawa mutum ya cika ba imani wallahi to sai mu roki Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya karɓa mana dukkanin ibadojinmu kamar yadda kuka ga wata takarda an miƙo min ita sunayen wato mutane ne wanda don Allah su ɗan yi haƙuri su ɗan ba mu koda minti biyar ko minti goma don Allah bayan an yi sallah don Allah mu ɗan gana da su mu ɗan tattauna saboda yanzu mun waye gari a cikin rayuwar zo uzur ne kowa da ka taɓa shi iya da uzuri kowa da ka taɓa shi yana da uzuri don Allah a yi haƙuri baka da wani uzuri wallahi da yafi aikin Allah wallahi kai hakuri dan wani lokaci ne kadan aikin Allah da kake ganin sa yana da lokaci ba wai dawama ake ana yi ba yanzu duk in ka kalla a rana tun daga fitowarta har zuwa wata rana ta sake fitowa gaba ɗayan salloli ake kwaya biya wanda suke na farilla duk sallolin nan ka tara su iya dadewarka ba kowa ma yake iya yin awa yana yin wannan salloli guda biyar duk ka tara su kowace ka yayyanka ka tara biyu ba an baka awa 24 amma duk ba su ishe ka ba wannan awa ɗayan ma so kake ka sake handa bai ta misali ba kenan wani ma baya minti talatin salloli biyar din an auna yadda ya gudanar da su amma duka wannan sauran awayi ba su maka ba wannan na Allah din ma fa ma ina don Allah ayi hakuri wannan abin da za ka yi wallahi shine abin da zai amfane ka a lahira wani ma sai ka ɓata lokaci ka je kuna shira da abokanka ko a wata daba kuna shira har lokacin da za ka ɗan tsaya ma yi aikin Allah ma wallahi ya wuce can kuma kana ta faman wata hayaniya da haka muke roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya sa kuma mai ayyuka wanda suke kyawawa Allah subhanahu wataala ya sanya mana su a cikin mizani na farko dai akwai Allah shi ko abdu